رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه كان متى ashirin da hudu ga watan Ramadan ashirin da hudu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da da ashirin da biyar ku hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da arba'in da biyar hijira manzan Allah sallallahu daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin tafsirinmu na alkurani mai girma da muke gabatarwa wannan sura mai albarka suratul ƙasas a wannan gari na kumo akwa local government masjidul ansar a jihar gombe najeriya Allah ma idan za ka iya tunawa jiya mun tsaya ne akan aya ta 67 nan za mu tashi insha Allah fa amma manta ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون
yadda al'ada alkur'ani take wajen hada bayani akan halin kafirai da halin musulmi muminai a yau ma a cikin wannan sura ta suratul qasas Allah ya kawo mana bayani dangane da halin muminai bayan yayi bayanin halin kafirai masu imani su ne masu tuba Allah ce fa amma man taba wa amana wa amila salihan wanda ya tuba yayi imani ya aikata aiki na kwarai yayi tuba yayi imani ya aikata aiki na kwarai haka ake so a tuba a imani a aikata aiki na kwarai Allah ya ce wato a wannan mai tuba ta'ibul mu'min al-muwadhib ala al-a'mal as-salihah ya tuba mumini wanda yake lazumtar ayyuka na kwarai to wannan da sannu zai kasance cikin bautar da shi sannan Allah ya yi bayani a makoma al'amura ga baki ɗaya suna gare shi ko ɗan adam yana so ko baya so al'amari dai gurin Allah zai koma. kuma Allah shi yake da farko kuma Allah shi yake da ƙarshe kuma Allah shi yake zaɓen abin da ya ga dama shi yake halittar abin da ya ga dama shi ke zaɓar abin da ya ga dama a cikin halitta ta sa rabbuka ya khluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijinka shi ke halittar abin da ya ga dama kuma shi ke zaɓen abin da yake ya ga dama baya neman shawarar kowa baya tuntubar kowa kuma ba wanda ya isa ya tuhumce shi ya ce dan me yasa aka yi kaza a babu shi ya kai wannan manzo ka sani ubangijinka shine ya khluqu ma ya sha'u an ya khluqa shi yake halittar abin da ya so ya halitta wa yaktaru man yaktaru min ibadihi kuma shi yake zaben wanda yake zaba cikin bayansa lihamli risalati don ya ɗauki manzancinsa kuma wali tablighi da'awati ya isar da da'awarsa ma kana lahumul khiyara wannan ma din nafiya ce mai korewa kalmar khiyaratu daga at-takhayyul ne wato yana zuwa da ma'anar al-ikhtiyar mutane ba su da wani zabi wannan jumla din muakkada ne lima qablaha cewa Allah tabaraka wa ta'ala yakhluqu ma yasha'u wa yaktur wa yaktar abinda ake nufi ubangiji ka ci shi kadai shi yake yin halitta abin da ya ga dama ya halitta ubangijin ka shi shi kadai shi yake zaben abin da ya ga dama ya zaba ne shu'uni ibadihi na sha'anin bayansa abin da ya so shi yake faruwa masha Allah kana kuma lam yasha lam yakun ba wai abin da mushrikai kafirai suka zabar wa kansu ko suke so ba a'a sam Allah baya baya neman zaɓinsu kuma su ba su isa su sa Allah ya zaɓa ba ko kuma su zaɓa wa Allah ba sam dukkan wani abu da ka sani kullu shay'in duk wani abu da ka sani a duniya ƙarƙashin nufin Allah yake da ikon Allah yake tabaraka ta'ala wala yamliku ahadun ka'inan man kana an yaft an an yattariha alaihi shay'an ba wani mutum da ya isa ya ba wa Allah shawara kawai suggesting wani abu ga Allah ya ce ga abin da muke so ka yi babu shi kwata-kwata ko wani ya sa Allah ya ƙara wani abu ko wani ya sa Allah ya rage wani abu ba a yi a cikin halittarsa ba a isa ba walaysa li ha'ula'i al-mushrikeen an yaktaru lin nubuwati wadannan mushrikai ba su isa ba a zabe su an yuktaru lin nubuwa dan a dora musu annabta ko wani cikin aikin da Allah ya ga dama sam Allah shi abin da ya yi shi ne daidai ba abin da bayansa suka yi ba shi ne ma kana lahumul khiyara ba su da zaɓi ai laisa yursilu man ikhtaruhum ba wai shi Allah yana aikowa wanda su suka zaɓa ba ne yanzu ai kafirai ai suna zuwa su ce su sun zaɓa ga zaɓinsu to Allah baya zuwa ya ce abin da suka zaɓa zai ciro a'a kenan ya zama su ne a sama kenan Allahu akbar dan haka Allah tabaraka ta'ala yana nuna mana isassan mulkin sa da sarautar sa kuma ba wanda ya isa yi masa wannan ma din tana nufin laysa lahum al-ikhtiyari ala Allah kamar yadda Allah ce ma kana lil mu'minin wala mu'minatin إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إرئين ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى أما يشركون تركية تبتك ألا kuma ya ɗaukaka da barin abin da suke yi wato shirka tashi da shi abin da suke haɗa shi da shi wajen bauta wannan tanzihun ne lahu azza wa jalla an shirki wa shuraka'i ba abokanan tarayya kuma ba a yi wa Allah shirka Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka da zatinsa da sifofinsa akan dukkan shirkar da mashirkai suke da shi da kuma batan da batattu suke ƙoƙarin batar da mutane akan lamarinsa sai kuma Allah ya mana bayani akan iliminsa ga mamme cewa ya san komai me ce وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون
ubangijinka ya kai wannan annabi ya alamu ilman tamman shine masani cikakken ilimi ma tukfihi suduru haula al mushrikin ya san abinda zukatan waɗannan mushrikai suke ɓoyewa na sirrance sirrance da kuma abinda kai kake bayyanawa na magana ko kuma suke bayyanawa su kuma sai Allah ya yi musu sakayya akan duk abin da suke ɓoyewa a cikin zukatansu da abin da suke bayyanawa abinda ake so a nuna ma Allah fa ya fa san filinka ya fa san ɓoyenka Allah fa ba a zuwa a ƙuƙulla a cikin zuciya a ce wai bai sani ba duk abin da ɗan adam zai furta duk abin da ɗan adam zai ƙulla duk abin da ɗan adam zai faɗa wallahi Allah ya san me yake yi a fai yake a fili ba abin da ya ɓuya ga Allah wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa huwa yastahiqul ibadata wal khudu'a shi ya cancanci abota mai a ɗanɗan da kai gare shi lahul hamdu fil ula wal akhira shine abin yabo a farko shine abin yabo a ƙarshe abin da ake nufi shine abin yabo a duniya kuma shine abin yabo a lahira walahul hukmu shi kadai yake da hukunci wato mai zartuwa wa ilaihi wahdahu shi kadai kuma turja'un za a mayar da kulil hisabi la ila ghairihi shi kadai za a mai da ku zuwa gare shi ya muku hisabi ba wani Allah za a mai da ku gare shi ba sani cewa Allah nan ya ɗaya tilo shi ne zai muku lissafi shi ne zai muku hisabi kuma gare shi za ku koma subhanahu wa ta'ala sannan bayan ya gama wannan kisa to sai kuma Allah ya mana bayani akan kudurarsa ƙarfin mulkinsa a wannan duniya don zai wannan bayani ne don kowa ya faɗa ka ya farka ya ga abubuwan da suke faruwa na zahiri na fili Allah ke sarrafa su kuma in ya ga dama zai iya canja su ga dare ga rana yanzu Allah zai mana bayani akan ƙarfin mulkinsa dangane da zuwan dare da ƙarfin mulkinsa dangane da zuwan rana duk wanda ya tunani a kai to zai san lalle Allah ya isa abota masa shi shi kare me Allah ya ce mana
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتي يأتيكم بضياء أفلا تسمعون
الله يأتي يا مسو قل أرأيتم yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ja'ala Allahu alaikum al-layla sarmadan idan Allah ya sanya muku dare ya zama sarmadan in an ce as-sarmad أنا نفهم الشيء الدائم الذي لا ينقطع الله يكتدري شيني سرمد يتعيد دري يميكي أكي تين دري يحنر على زوا شيني سرمدا هل زوا كياما أنا نفهم دوام الزمان من ليل أو نهار الله زي يتشنجا ya dawwamar da zamanin ya dawwamar da dare ya dawwamar da rana a yi ta dare ba za a yi rana ba a yi ta rana ba za a yi dare ba shine sarmadan da ya musu ya wannan manzo ne ya tabiru wa ya ta'izu su ɗau ibra su ɗau wa'azi wayantabihu su fadaka zuwa ga abubuwan da suke nuna ƙarfin mulki da sarautar Allah da tausayinsa yace ku bani labari ma za kana yahsulu lakum me zai faru a gare ku in ja'ala Allahu alaikum az-zamana laylan da'iman in Allah ya sanya zamani ya zama kullun dare ne kawai ba rana in ya ga dama har kiyama ta tashi kaga duhun nan da kake gani za a yi ta yinsa har iyado. Man ilahun ghairullah wani Allah kuke da shi, wani abin bauta kuke da shi ba Allah ba, ya wanda zai zo muku bidiya zai zo muku da haske in Allah ya yi fushi in Allah ya ga dama ya canja tsarin ya mai da kullun dare ne kuna da wani Allah da za ku kira ya kawo muku haske tubsiruna an tariqihi ajaiba hadal kawn wanda za ku ga abubuwan mamaki na wannan duniya akwai Allah da zai iya kawo muku haske ku biya bukatunku da rana afala tasma'una ku ba ku jin ma arshadnakum ilaihi abinda muka dabburin wa tafahhumin wa atibawa ji na tunani da da tadabburi karatun zuci ta yadda zai shiryar da ku zuwa ga da'ar Allah da gode masa sannan ya daɗa sarki cewa ku bani labari kuma duk
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون
ku bani labari ga ya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah zai sanya muku zamani gaba ɗaya zama haske in ja'ala Allah alaikumun nahara sarmadan ya sa rana sarmat na yi muku bayanin sarmat abinda zai dawwama i- i- cont- a samu continuity ya ci gaba kullum in Allah ya mai da duniyar gaba ɗaya ta zama rana kuna da wani Allah da zai kawo muku duhu man ilahun ghairullahi ya ce kun bilailin ta na fi wani Allah kuke da shi bayan Ubangijinmu da zai zo muku da daren da za ku samu sukuni tastarihuna fihi min ana'il amali wal kaddi wat ta'bi bin nahari wanda za ku yi amfani da wannan dare ku kwanta ku huta ku shakata Allah ya saukar da sanyi a ƙasa da gari da zafi da rana yanzu da da rana ne muke karatun nan ba ku isa ku zauna a nan ba wallahi kowa ne ma yake shiga inuwa ashe yana kawo dare ne taskununa fihi ku samu sukuni ku samu hutu ku samu bacci gangan jikinku ya huta gari ma ya huta yau irin ranar da aka gasa amma kaga yanzu gashi kuna zaune a rana amma ta tafi Allah ya ɗauke ta ya kawo muku inuwa don ku samu hutu yanzu mutum sai ya shimfiɗa katifarsa anan ya kwana anan ya sha iska lafiyayya amma in sha biyun rana ne to sai dai in gawa ce a kwanci a wurin ashe Allah ne yake kawo mana canjin yanayi ya kawo wannan ya ɗauke wannan ya kawo wannan ya ɗauke wannan ya kawo wannan ya ɗauke wannan wai kuna da wani Allah da ya isa ya muku wannan abun tambayar ku ake yi man ilahun ghairullah ya'tikum bi dhiya Allah ya ce afala tubsirun ku ba ku gani waɗannan ya'tikum bi lailin tasnuna fihi na fasara al-rama afala tubsirun ba ka gani sai kai ta gengedi na yau kana maimaita min aya kana bacci cika kawai afala tubsirun hadhihi dalail yanzu ku ba ku gani waɗannan hujjoji da suke nuni akan kudurar Allah dawamu zamani dawaman zamani ala hay'atin wahidatin a wani yanayi guda ɗaya dare ko rana zai sa a samu matsalar rayuwa ƙwarai kuwa in ya zama daddare za a yi ta yi to akwai mushkiloli ikhtilalul haya suke cewa kuma akwai abubuwan da za a rasa su don yanzu gaskiya da daddaren nan ko mai kayan miya aka ce ka je ka nemo yar kuɓewa haka za ka sha wahala bara ka samu ba akwai abin da sai rana ta yi sai rana ta fito ake samu da haka in Allah ya mai da dare zalla to akwai abin da zai wuce muku akwai abin da sai da rana ake ma kasa shi in kuma Allah ya mai da dare zalla to za a samu lalacewar al'amura zai iya jawowa ma a halaka akwai halittun da za su halaka gaba ɗaya akwai halittun da su ba dare suke so ba rana suke so akwai halittun da rana suke so ba dare suke so ba akwai halittun da dare suke so ba rana ba da haka idan kun lura da halin mutane canjin nan na yanayi da kuke gani tsari ne na Allah ya san yanayin jikinmu da tsarin da ya halicce mu don haka sai ke caccanja mana yanayin don mu samu biyan bukatunmu na yau da gobe idan rana ta zo akwai abubuwan da za mu yi da rana yanzu akwai shukar da in dai kullum dare ake yi to ba za ta yi shuka da muke zuwa mu shuka a gona in dai dare za a ta yi to za ku je ku ta shukawa na farko dai akwai ma matsala ya za a je gonan nema yaya za a yi noman za a yi ta girbi abubuwa ne ba suna ƙanana to akwai shukar da dole sai hasken rana yake mata amfani da zafin rana yake mata amfani kamar yadda akwai halittun da suwa zafin rana yana musu amfani ni da kai ma zafin rana yana mana amfani shi yasa ana so a nuna muku ku sani cewa canjin dare da rana ɗin nan wani tsari ne na Allah kuma yana yi ne don ya taimake ku aya farko sai Allah ya ce أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم يأتيكم بضياء سيتي أفلا تسمعون يرفي دا جي ولما تفسير كتي حاسة السمع وتو فيما لو كان الليل سرمدا هي أكثر الحواس استعمالا في تلك الحالة المفروضة كو المفترضة جي indai indai rayuwa gaba ɗaya dare ne to organ na ji shine hasatu sam organ na ji kunne to shi za a fi amfani da shi tun da duhu ne sai an fi cin moriyar duhu ai afwan ji sai an fi amfani da ji sama da amfani da gani tun da dare ne shi yasa Allah ya rufe yace afala tasma'un ina son ku lura da balagar Qur'ani malam tunda ai magana yake akan dare in ja'ala Allah alaikum al-laila sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya afala tasma'un sai amfani da hasarus sama ta biyu kuma kul ara'aytum in ja'ala Allah da rana yafi aiki haka ne da rana yafi aiki yafi bada bukata to shi yasa Allah ya rufe ayar da afala tubsirun Allahu akbar yana cikin rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya baku dare ya baku rana amfanin su bakin dan adam bai isa bayani ba me Allah ya ce ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أيها الذين توسعين الله دجين كين الله درحمر الله الله يبني كومي الله من قودي مكان ya sanya muku dare ya kuma sanya muku rana tausayinku Allah yake ji ya ba ku dare da rana kuma ku rubuta ku aje yana daga cikin jin ƙai yana daga cikin tausayi yana daga cikin taimako na ubangiji da ya kawo tsarin duniyan ta rinka gudana akan dare da rana litaskunu fihi don ku rinka samun sukuni kwanciyar hankali bacci hutu wali tabtagu idan da daddare ne kenan wali tabtagu min fadlihi in kuma da rana ne ku fita arziki kenan wala'allakum tashkurun ya muku haka ne dan ku gode masa wannan bayani ne na falalar Allah akan mu yanda ya sanya mana dare da rana a bisa wannan tsari da muke gani wani lokacin dare ya fi rana wani lokacin rana ta fi dare wani lokacin su daidai duka dai haka abu yake yanzu ga mu a ra- da daddare yanzu yanzu wata ƙasar kuma rana an tura musu ita kuma ta haske ta kori duhu yanzu da za ka buga wani yana can yanzu da tsakar rana ana ta hada-hada mu ranar ta tafi an kamo mana duhu an ce mu huta wasu kuma can duniyar tana yi damun ita ranar ai kewaye take haka Allah ya riga mata tsarin minti kaza karfe kaza dan zafin nan wani dan uwa yace min malam gani na sauka a Ingila shekaran jiya yake ga mu na sauka a Ingila yanzu nan rigar sanyi ta fi uku a jikina da safuna yace sanyi malam na gashin kashi na ce a yanzu yace wallahi malam gani rawar ɗari nake malam sanyi wasu wurare yanzu kankara ake ƙararwa muku yau masha Allah habba malam ko masara bata kai mu bai muna gashe haka za ka ji garin gum haka za ka ji kana tafasa bala'i ka duba tsarin Allah yadda yake juya abu sanyi nawa ba na wasa ba jiya jiya ko shekaran jiya wani yake gaya mu a Saudiya ruwa aka yi malam na kawo ƙwariya ruwa ruwa har ya ta ta'adi a Madina ko a Makka muku ga mu anan masha Allah shiru kake ji duniyar yawa ne da ita Allah ya riga ya rarraba wa mala'iku aiki can ƙasar ku musu kaza can ƙasar ku musu kaza wai wannan dan ya nuna maka Allah ya isa da kai duk yanda ya ga dama zai iya yi da kai ya gasa ka a can in ya ga dama nan kuma ya dafka maka sanyi haka rayuwar take duka wannan jin kayin Allah ne tabaraka wa ta'ala da ya bamu wannan rana mu fita mu yi kafkaf mu je mu nemo mu je gona mu je aiki mu je ofis mu yi sana'a in dare yayi kuma kowa a ce an gama aiki gwamnati ma ta san an gama aiki dare ya yi a tafi aje a kwanta a bawa iyali haƙƙi a bawa gangan jiki haƙƙi ƙwaƙwalwa ta huta gangan jiki ya huta yau da goben nan da ake da haka a je a dawo rahamar Allah ne a gare ku me ya faru kuma
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون Qur'ani kenan ana wannan zance sai a koma wancan daɗi yanzu ya gama mana wancan yanzu kuma ya dawo mana halin mujirmai mabarnata su kuma ga abin da za a yi saboda shi Qur'ani mana yadda yake in ya baka labari ya baka labari shi kuma ya dawo kan masu laifi yace to fa ga halin da masu laifi wanda ba su yarda da wannan Allah ba wanda suke barna ka tuna ranar kiyama wa yawma yunadihim ranar da Allah zai kiraye su fa ya ƙulu zai ce da waɗannan mujirmai mushirkai masu bautar wani Allah masu haɗa Allah da wani marasa kirki aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umun ina abokanan tarayyar da kuka haɗa ni da su kuke rayawa cewa su ma sun kai ka tuna ya kai mai hankali ka ɗau wa'azi ya kai mai tunani abin da zai faru a kiyama halin mabarnata mujirimai Allah zai kira su ya kunyata su a kiyama ya tozarta su ya ce a duniya ba kun yi ta shirka ba kuna bauta min kuna bauta wa wani kun ce ni ban isa ba sai an haɗa ni da wani aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umun ina waɗannan abokanan tarayya da kuke rayawa cewa sun isa ku haɗa ni da su yau ina suke ai ga kiyama ta zo ta wace inji Allah ku kawo su za a ji kunya duk wanda ya bauta wani ba Allah ba wallahi sai ya kunyata a kiyama ku kawo su Allah ya ce wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء التي لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله خالق الحب والنوى kun zo mana kowa shi kwaya ɗaiɗai ba wanda ya taho da wani gunkin da ka bauta masa ɗan adam ɗin da kace ya isa har kake haɗa shi da Allah yau ga kiyama ta tashi walaƙar jitumuna furada gashi kun zo kowa shi shi kaɗai ƙwaya ɗaiɗai shi ne furada kama khalaqnakum kamar yadda muka halice ku kowane mutum shi kaɗai ya fito daga cikin cikin mahaifiyarsa ina abin da kuka tara a duniya ina kuɗi ina dukiya ina shanu ina dabbobi ina kadarori ina gidaje ina motoci ina ina ina ina ina komi babu wallahi kai da dan adam ya san kiyama mallan da ya fitar da kai mallan yanda aka halice ka kai daya wallahi haka zaka je gaban Allah kai daya duk abin da ka tara a duniya ko na halal din ba ba wanda yake tafiya da komai wurin Allah a kiyama babu shi yau kabari ma dama in sun zo kai ka haka za a ɗauke ka a kwaɓe ka da manyan rigunanka a cire gilas ɗinka a cire hulanka a cire ‘yar cikinka a cire gajeren wandonka a cire zobenka a cire, a cire, a cire, komi za a cire wallahi. Wallahi ba wanda zai bari a je abin ne ka a kabari da zobe a hannunka. Zobe! Kana ɓata wa kanka lokaci, ka rungumi duniya ka manta Allah, ba ka jin wa'azi, ka yi nisa ba ka jin kira, ba ka jin gargaɗi, idonka ya rufe. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم kun bar komai a baya yau ina wanda suke taimakon ku a duniya ina suke ina wanda kake rikewa ba Allah ba ina wanda shi yake maka hanyar ka samu arzikin ina wanda kace sai ka rike shi zaka rabauta ya iya baka rayuwa ina wanda kake ganin cinka da shansa hannunsa yake ina wanda kace shine wai shi shi ya isa ya maka wani abu ina yake Allah ce laqad taqatta'a bainakum an yanke tsakaninku wa dalla ankum ma kuntum tazumuna duk abin da kuke rayuwa kuma ya bace mu wannan shine halin da bawa zai shiga a kiyama aina shuraka'i alladhina kuntum tazamun ya Allah ya ce musu kuma duk ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون
Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tahaddi ya yi ƙalubale ina abin da ake ganin shi din ne ya isa me yasa ba a taho da shi ba akwai wanda ya taho da makullin motarsa ne akwai wanda ya taho da kujerar mulkinsa ne akwai akwai akwai akwai a'a Allah zai ce hatu burhanakum ku kawo dalilanku ku kawo hujjojinku ranar da annabawanku za su shaida a kanku cewa sun isar da sako a kanku malamanku sun yi muku wa'azi kun yi ku ɗauka hatu burhanakum wa adillatakum ku kawo hujjojinku da dalilanku akan ingancin abin da kuka rayu akai a duniya da shantakewa da miƙe ƙafa da shirka da bid'a wannan hatu burhanakum din al'amruna litajiz Allah ya nuna wato wato wato gajiya wasu ne ونزعنا من كل أمة shahidan. kowace al'umma za mu ciro mata wato shahid mai mata shaida za mu fito da mai mata shaida annabinta shine shahid ɗin kowace al'umma Allah zai ce annabinta ya zo ya mata shaida wanda Allah ya aiko mata ina Musa zo kai wa mutane ka shaida wanda zana min kulli ummatin shahidan ina Isa fito ina Ilyas ina Harun ina Suleiman ina Dawuda ina Ilyas ina Ibrahim ina Yusha wanda zana min kulli ummatin shahidan faƙulla za mu ce hatu burhanakum ku gaya wa mutanenku su kawo hujjarsu ba sun ƙaryata ku ba ina annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka gaya wa al'ummarka su kawo hujjarsu malar ranar kiyama ranar zibiban ƙwariya kenan zibiban ƙwariya kowa ya fito da abin da yake ganin yayi وعلموا أن الحق لله daga lokacin za su san cewa hakki na Allah ne ma'ana gaskiya ta Allah ne suka gaza ba su iya bada burhan din ba ba za su iya bada hujja ba ibada ta gaskiya ta Allah ne ba ta mushriki ba ta abin da ake bautawa wani Allah ba wa dalla anhum ma kanu yaftaruna abinda suke kirkira na ƙarya ya bata shine dalla anhum ay ghaba anhum ma kanu yaftarunahu fi hayatihim abinda suke kirkira a rayuwarsu ta duniya cewa waɗannan alloli ne sun kai abauta musu bayan wannan bayani da aka yi mana abinda zai faru a cikin alƙiyama kamar yadda na gaya muku shi ƙur'ani haka yake ya gutsuro can ya bayar ya gutsuro can ya bayar irin abinda mushrikai suka yi ta yi da raddin da Allah ya musu da halin da za su kasance a kiyama gashi kun ji dai da kuma halin muminai masu gaskiya bayan duka wannan bayanai sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya cika mana kuma ya sake dawo da mu kissar annabi Musa da hakun manta kun manta ai kun dauka an gama a ba gama ba shi Qur'ani wato kai malam Allah sai shi in ya baka labari ya baka labari wataƙila ko da ka gajiya da jin wannan labarin kissar in ta yi tsawo kakka manta abin da sai a barka sai a shigo maka da wasu abubuwa ita bayani ita bayani an ɗauki hankalinka ka tafi can to yanzu Allah zai rufe surar ƙasas ɗin ƙarshen sura sai ya sake dawo mana da kissar annabi Musa da shi da wani ɗan uwansa ko ɗan ɗan uwansa wani mai kuɗi sunansa Karuna yadda suka buga wato na sha muku bayani shi ba mutumi na duk lokacin da aka yi bayanin kuɗi kaga da nace mai kuɗi to kaga ya kimna za a yi bayanin kuɗi kenan kafin ma na bada dama har ya ja aya to je ka ci gaba mu je
إن قارون كان من قوم موسى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين
Imam al-Qurtubi Allah ya ji kansa rahama a cikin littafin tafsirinsa da ya zo kan bayanin wannan isar annabi Musa da Karuna sai yake so ya hada mana ya yi join wato a story din history din labarin ya hada sai ce ai da Allah ya gaya muku ma utitum min shay'in wa mata'ul hayatid dunya Allah ya ce wa zinatiha duk abin da aka ba ku ko meye wannan shaidin na kira ne to a iya rayuwar duniya ne da kwalliyar duniya kurum bayan ya faɗi wannan to sai ya dawo mana da kisar cewa akwai wani mutum a cikin jama'ar annabi Musa shi kam tabbas an ba shi mata'ul hayatid duniya din ya samu duniya ƙwarai amma kash ya rudu da duniya duniyar da Allah ya bashi ita ce dalilin halakarsa bai ci moriyar duniyar ya nemi lahira da ita ba kuma bata kare shi daga azabar Allah ba ya bashi duniya amma kuma bai hana Allah ya ƙona shi ba al'adar Allah zai iya baka mulki ya ƙona ka ya baka duniya ya ƙona ka ya baka ilimi ya ƙona ka ya baka ƙarfi ya ƙona ka ya baka sarauta ya ƙona ka ya baka da talauci kuma ya saka aljanna kaji jama'a ta kenan fukara gaskiya ne kar ai zero zero ko karuna da ya sani malam kuɗin da ya ba Allah ya bashi da dukiya da ya nemi lahira da ya huta. To yanzu ƙaruna ya tafi, amma muna da wasu ƙarunonin, wallahi muna da su. Wasu malam Allah ya tara musu, amma Allah ya hana su su yi wa Allah aiki da kuɗinsu. Kuɗin ƙaruna da dukiyar ƙaruna da iyayenmu da kakanni suna kwatanta mana yadda za mu gane. Kuna so kusan kuɗin ƙaruna, dukiyar ƙaruna eh sai a ce to. kowa ya sa hannunsa ya toshe kunnensa haka. Za ka ji gum sai a ce kudin ƙaruna ne, wannan dirin da kake ji dukiyar ƙaruna ce, saboda wai ba a da wani harshen da za a yi maka bayani yawan kudin. Ba a yi wani mai kudi irin ƙaruna ba, kuma Allah ya ajiye cikin mabiya annabi Musa. Imam Nakhai da Imam Qatada Allah ya musu rahama suka ce shi fa karunan nan dan gidan babban annabi Musa ne dan gidan waye babban annabi Musa shi karuna wasu kuma suka ce dan gidan innarsa ce dan gidan khalarsa ce amma fa akwai kuɗi ya tara abubuwa oba haka Allah ya ga dama ya sake masa ya tara ya tara ya tara kamar yadda ya ba wa fir'auna mulki shi kuma duk wani mai mulki malam ai mun karanta isa fir'auna da ku duk wani mai mulki mai sarauta a duniya wallahi sai dai biyo bayan fir'auna sai dai biyo bayan fir'auna wane shi amma ka duba mulkin da Allah ya bashi bai hana ya kona shi ba yanzu yana wuta kamar yadda karuna ma yake wuta ana maka wa'azi ne don karka zama irinsa ga mutum Allah ya mai rufin asiri ya fi karfin abin da zai ci ya fi karfin abin da zai sha ya fi karfin wurin zama ya fi karfin motar hawa ya fi karfin kudin asibiti ya fi karfin kudin umara da aikin hajji ya fi karfin duk abin da zai dan adam bukatu ne yau da gobe da dan adam amma Allah ya jarabe shi baya iya bacci kuɗi yake tarawa sannan kuma duk abin da za a nema na taimakon mutane baya iya gudun mutane yake yi ka tsaya ka ga dukiyar da wane yake da shi me yake yi wa Allah yau malam ka duba yadda masallatanmu suke yawo a- suke rayuwa a cikin bara ma min masallaci billahi alazim sai kaga ana ta roƙo malamai idan suka zo kan ayoyi da hadisai da suke magana akan bara da roƙo su ta fada su ta jan ayoyi ai ta bayani ai ta bayani amma kuma dole ba za a iya rike masallaci ba sai da bara sai da roƙo ba za a yi wa addinin Allah aiki ba sai da bara sai da roƙo sai an roƙa saboda mutanen sun guji Allah sun nisance shi sun yi sun yi nesa ba sa jin kira sai an yi ta musu bayani su dan ɗauko sannan a yi wa Allah aiki yau an waye gari ɗakin da za a yi wa Allah bauta sai an yi bara a tara shi Allah ya maka duk abin da ya maka. Wallahi malam in wani za a ce ya gina garin nan gaba ɗaya, ya gina shi da bulo da siminti da rodi da waye, zai gina shi tas ba abin da ya same shi. Amma abin tausayi malam ba mamaki matarsa wallahi malam ta fi ka buƙatar kuɗi. Shi kansa in ka gan shi a wahale yake. ga dukiya ya tara amma iya cewa wallahi abin tausayi ne kai ka zama bawon kuɗi aikin kuɗi ka same su ka more ɓarai tab yadda duniyar nan take saurin tafiya kyan kuɗi ya baka ka sakata ka wala ka rugurguje su ka more su ka taimaki iyayenka ka ci ka shakata ka taimaki gajiyayyu ka ce Allah ya kawo ba mu mu kashe ba mu mu kashe amma mu mutanen mu ba mu mu tara ba mu mu tara ba mu mu tara an tara gidaje an tara motoci an tara waye an tara kadarori an wani mutum ya yi min waya daga wata ƙasa ni abin da ya faɗa ya gigita ni ƙwarai ya ce shi yana alaƙa ne da wani haka dai sun san harkar kuɗi da waye ya ce akwai wani mutum ne ɗan najeriya ne ya tashi ya tafi wata ƙasa da turawan nan ya mutu mala ya bar kuɗi dala biliyan barkace dala biliyan barkace na ce barkace ba iyaka kuɗin nan suna cikin banki sun yi shekaru ya faɗi ya mutu nobody come and claim it ba wani mutum da ya zo ya claim it ina magada ba su yi claim it ba ina waye kaza ashe ɗan bariki ne ya tafi ya yi rayuwar bariki ne ya tara kuɗi to shine suka shirya wata ciwa-ciwa da can fa ƙasar da wasu ma'aikata cewa za su yi wata dabaru ka san dai mutane dai suna so ci kuɗi a wayar kama in wayar ka ta faɗi ma za a iya ɗebe kuɗin ka ai wani ya ce shi zai iya aiki zai iya ɗebe kuɗin nan ba dai lambobi ba ne ba a cikin banki ya ce zai fidda su kuɗin hankalin ya yi yawa to amma kuɗin nan fa ba a san nawaye ba kuma na wani ne dan Najeriya na ce a magana ba a san nawa ai bakan bata so ba da ya je kasar ai da fasfo da ya je yana da ai takardar zama ai akwai lambar sa a kasar akwai passport ɗinsa akwai lambar passport ɗinsa akwai address ɗinsa akwai gidan da ya zauna akwai matarsa ko akwai kaza su zauna ai tracing a je a gano yanzu za ma ku yi aikin cire kuɗin ku biye da za ku bi ta hanyar iyalansa ku cire in ya so ku kashe maraban da za ku yi ku ce sai an ba ku kaza ku yi amma magana ku cire wai za su cire in sun cire za su ɗan tsakuri wani abu su ɗan mimmiƙa masallatai sauran su kuma za su je su yi na ce ni dai ba a baki na ba suka ce sun yi mamakin yadda mutumin ne ya tara kuɗin nan malam ya mutu a banza turawa ne za su cinye kuɗin to suna nan haka mutum sai faɗi ya mutu anan Najeriya yana da gida a Ingila yana da shi a Australia yana da shi a Sierra Leone yana da shi a Somalia yana da shi a Gabon yana da shi a Saudiya yana da shi a yanzu masu kuɗi malam alfahari ake na sayan kuɗa gidaje na biliyoyin kuɗi a ƙasashe nan kuma ‘yan uwansu suna yawo suna bara ba abinci yunwa za ta kashe mutane to na gaya muku mu ma nan muna da ƙarunonin ba wancan ba ne kare da haka shi dai ƙaruna sun buga da annabi musa Allah ya ce inna ƙaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim ƙaruna yana cikin mutanen annabi musa amma ya wuce gona da iri a cikin komai shine fa baga al-baghyu shine tajawuzul hadd fi kulli shay' ƙetare iyaka akan komai ya yi kuɗi dole ɗagawa malam ba wanda ya isa shi ne isasshe yana cikin banu isra'ila al'ummar da Allah ya turo musu annabi Musa kamar yadda ya tura annabi Musa zuwa Fir'auna, shi ma ƙaruna annabinsa annabi Musa ne, fa baga alaihim sai ya girman kai ya nuna isa da faɗin rai, ta jawazar hadda ya rinka zalunci yana cutan banu Isra'ila. Saboda zaluncin da ƙaruna ya yi, ƙur'ani bai haddade iyakan albagayun da ya yi ba, wuce gona da irin da ya yi ba. kawai cewa fa ba za alaihim dan a nuna mana cewa ta'addanci da zaluncin karuna ya shiga komai a cikin al'aqwalu da al'afalu ka samu wurin tsayawa ina da
وابتغ فيما وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون
daman gobe kasuwar garin nan ne gobe na na samun kuɗi ne da tara kuɗi gobe insha Allah za mu dara akan kissar Haruna sai mu ji me za a yi insha Allah abinda na faɗa na daidai Allah ya mana afuwa ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa Allah ya ba mu cewa da na sawa jihu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu